من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقار قوديا قال الله سبحانه وتعالى دي كام ونن سافيا تلعربا 27 ga watan Zulhijja bayan hijiran manzon tsira manzo na rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda ya daidai da 28 ga watan 8 miladiya bisa kaddarawa 2019 Allah madaukakin sarki ya taimake mu ci gaba da karatu a wannan littafin namu mai albarka sharhu sunna na Imam Aliyu al-Barbahari Allah madaukakin sarki ya masa rahama mun tsaya ne kan magana ta saba'in daidai ko muna cikin magana ta saba'in daidai inda malam yake maganan cewa duk lokacin da ka ji wani daga cikin mutane yana sukar hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama baya karɓar maganganun manzon allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ka tuhumce shi a kan musuluncinsa don ba wanda yake sukar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa sai mutumin da yake mutumin banza ne don mun san annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ƙur'ani ta hanyar sahabbai ne mun san alkhairi mun san sharri ta wannan hanya duniya da lahira duka ana fahimtar su ne ta hanyar maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka shafi na 172 ko? qawluhu wa la yud'anu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na tunanin zamu tashi ko yace wa la yud'anu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala ala ashabihi ma'ana ba suka ga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yud'anu ala rasulillah li'annahu ma'sumun min Allah jalla wa ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsararre ne Allah madaukakin sarki shi ya kare shi ba a samun abu mara kyau ya zo ta gaban shi ko ta bayansa fallazi yattahimur rasula wanda ke tuhumar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aw yad'u fihi ko yake sukan wani maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama wa annahu indahu hawan cewa kamar yana son zuciya wa annahu yazlimu ko yana yin zalunci wa nahu zalika da abu mai kama da wannan fahaza kafirun billahi azza wa jalla wannan kafiri ne arne ne ya kafircewa Allah madaukakin sarki duk wanda ke tuhumar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ga cewa yayi wani abu ba daidai ba ko ya fifita wani abu akan wani abu ko ya ki wani abu shi kuma yana ga ya kamata a ce an so wannan abu to wannan sunan shi arne kafiri ko yana kallon gayan da ya gabata ya zama ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayar da abu kaza ba ya mai da shi akan kaza ya bar shi a kaza to duk me wannan a cikin ran shi ya dauki hakan daidai ne to wannan kafiri ne Allah ta'ala ya tsare mu kazalika alladhi yad'anu fi sahabati radiyallahu anhum haka nan mutumin da yake sukar sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabatin rasul sallallahu alaihi wasallam sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li'anna allah radiya anhum saboda allah madaukakin sarki ya yarda da su wa madahum ya yabe su wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam radiya anhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da sahabbansa wa madahum kuma ya yabe su wa athna alaihim ya yabe su ya ce wahum kairul ƙoroni su ne ƙarni da suka fi kowane ƙarni alkhairi ya ce sallallahu alaihi wasallam kairukum ƙarni mafi alkhairin ƙarnin ku shi ne ƙarnin da na rayuwa ciki bi ma'ana babu wani ƙarni ba wani da zamanin da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu wani mutum ko a samu wa'insu mutane wanda darajar wannan mutumin zai kai daraja ta sayyidina abubakar ko Umar ko Usman ko Aliyu ko ma wani karami daga cikin sahabbai ba a samun wani mutum da za a samu a duniya komai matsayinsa komai girmansa komai iliminsa a ce darajar shi ya kai darajar sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ta ba samu ba Allah madaukakin sarki da kanshi ya faɗa a cikin suratul nisa cewa sahabban da suka yi musulunta suka yi hijira darajar su ya ɗara sahabban da sai bayan hijira tukunna suka musulunta to barantana kuma wanda ya zo a bayansu tabi'i ne ko tabi'u tabi'ina ko kuma 'yan baya da suka taho har zuwa yanzu a ɗauki wani mutum a kan ba mashi ya kai ga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wannan mutumin ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka yan uwa musulmi mun tashi mun sani cewa ko mu a baya-baya sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suna da daraja akan dukkan musulmi duk a gidan musulmi sahabbai suna da daraja dan daga farko da an sa Muhammadu za ga Abubakar za a sako za a saka Umar za a saka Usman za a saka Aliyu sannan a saka duk wanda za a saka bisa ga tsari wanda aka kama ake tafiya akan shi amma an waye gari wani zai bude baki zai iya zagin Abubakar din nan zai iya zagin Umar din nan zai iya zagin Usman ko aliyu amma kuma gashi nan kana kallo kuma kana zaune tare da shi kana daukan shi ma mutum ne kana daukan wanda ba shi ba ma watakila ba mutum bane Allah madaukakin sarki ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na rantse da wanda raina yake a hannunsa Allah subhanahu wa ta'ala lau an faka ahadukum misla uhudin zahaban da a ce ɗaya daga cikinku zai ciyar da dutsen uhudu na zinariya ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ba zai kai mudu ɗaya da sahabi na ya ciyar ya bada sadaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko rabin sa bai kai ba wannan lokacin yana magana da wa'ansu ne daga cikin sahabbai wanda suka musulunta a bayan na farko wanda magana ta faru tsakanin wani sahabi da sahabi to kuma ina ga mu yan yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka zagi sahabbansa to duk wanda ya zage su kuma to lalle ina da la'ana da tsinuwan Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya tsare mu Allah madaukakin sarki yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim a suratul tauba Allah madaukakin sarki yace marigaya magabata na farko cikin almuhajirin wayanda suka bar garin Makka suka tafi Madina irin su Sayyidina Abubakar su Umar su Usman su Ali su ne almuhajirin wal ansar da ansarawa mutanen garin Madina wayanda suka taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa walladina taba'uhum bi ihsan da wayanda suka biyo bayan su da kyautatawa su kan su su riga sun kyautata radiyallahu anhum Allah ta'ala ya ce ya yarda da su Allah ya yarda saban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kawaye gari ka shiga layi ko ana fada ko kana fadin cewa baka yarda da su ba ya zanto kaman kare ne yake wa hadari haushi su su riga sun sun tafi tilka ummatun qad kalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun waradu anhum su ma sun yarda da Allah in ji Allah ayar Qur'ani ce wa adda lahum jannatin tajri Allah madaukakin sarki ce ya musu tattali ya musu tanadi na aljanna wacce tajri min tahtiha al-anhar quramu nazma da madara yana gada da gargashin ta kalidina fiha abada za su dawwama a ciki ne zalikal fawzul azim wannan rabo ne wanda yake mai girman gaske akwai rabon da ya fi Allah da kai shi ya ce ya yadda da kai ya yadda da su kuma ‘yan aljanna ne Allah ta'ala zai ba su aljanna ba rabon da ya fi wannan saboda haka kaman kare ya rika yi wa hadari haushi ne ga dukkan mutumin da yake bata sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana zagin su ba san ma yana yi ba Allah ta'ala ya faɗa a wani sura suratul fatih yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا Allah madaukakin sarki ce tabbas hakika Allah ta'ala ya yarda da mummunai lokacin da suke idai lokacin da suke maka mubaya a karkashin bishiya shajaratul bai'ati fil hudaybiya kenan a hudaybiya lokacin da suke maka mubaya kowa ya sani ba kai bane ba ni bane ba kuma shi wanda kake so bane ka san su wane ne waɗanda aka yi wannan mubayan da su su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa'alima ma fi ƙulubihim Allah ta'ala ya san abin da ke cikin zukatansu na imani sun yarda da shi ne ya yarda da su fa'anzalar sakinata alaihim don haka Allah maɗaukakin sarki ya sauko musu da natsuwa wa a sabahun fatahan ba ya saka musu da ya ba su buɗi cin nasara a kusa ta hada shajara ba na shajaratul bai'ati fil hudaybiya fa'alima ma fi ƙulubihim fa'anzalar sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba wa'annan sune sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan abin ya faru ne ta dalilin Usman dan Affan Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda a daidai lokacin baya gurin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa da yace wannan hannun Usman ne wa qala fi akhir surati ya fada a ƙarshen sura yake cewa محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أكرج شداه فعذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أجرا عظيما Allah madaukakin sarki yake cewa Muhammadun Rasulullah Muhammad manzon Allah ne tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi wallazina ma'ahu wa'anda suke tare da shi bi ma'ana sune sahabbai Imam al-Bagawi yace wallazina ma'ahu ana nufin ma Abubakar Siddiq ashiddau alal kufari masu tsani ne ga arna kafirai ma'ana wayanda suke abokanan fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kace makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai ashiddau alal kufari su ruhama'u bainahum masu tausayi ne a tsakaninsu suna ganin daraja da girman tsakanin su sahabbai Allah ce tarahum kai mai kallo zaka kansu da zaka kalle su ruk'an sujada masu ruku'i masu sujada bi ma'ana masu yawan yin sallah ne yaftaguna fadlan minallahi suna neman failan Allah madaukakin sarki wa ridwana da yardan Allah madaukakin sarki abinda suke nema Allah ya amince da su ya yarda da su inji Allah simahum fi wujuhihim min asari sujud abin nan alamansu za ka rika kallon shi haske a fuskansu a gurabun sajidansu zalika masalhum fit tawrat wannan shine siffar su a cikin at-taura yani siffatuhum al-mazkurat fit tawrat a cikin at-taura kenan yan uwa musulmi an ambaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya faɗi siffar su wa masalhum fil injil hakanan wannan shine siffar su a cikin injila allazi unzila ala isa wacce Allah madaukakin sarki ya saukar wa Annabi Isa alaihi salatu wassalam ga sunan kazar'in akraja shadahu fa azarahu fastakaraza fastawa kaman shuka iri ne da aka shuka ya fitar da tsaransa yayi karfi ya kama ƙorinsa ya miƙe abin nan ya daidaita akan ƙorinsa ya ujibu zurra yana birge manoma li yajiza bihimul kuffara Allah ta'ala ce dan su bawa kafirai arna haushi fadalla ala anna allazi yaktazu min as-sahaba wannan shi yake nuna cewa lalle dukkan mutumin da yake jin haushin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama aw yabgiduhum ko yake kin su kafirin wannan mutumin arne ne haka imam malik ma ya fada yace Allah ta'ala yace li yagiza bihimul kuffara dan su bawa arna haushi kaga kenan duk wanda ya ji a yau yana jin haushin abubakar haka kurin wai mutum wai yana nan wai yana jin haushin abubakar kaji mala abin mamaki ko yana jin haushin umar ko yana jin haushin usman ko wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shiga nan daman Allah ta'ala ya ce ga sunan liyagiza bihumul kufara su bawa arna haushi kafirai don haka kai kokari ka fita daga cikin wannan layi ki kokari layin da duk ake bata sahabi ko ake zagin ɗaya daga cikin sahabbai ba layin da ya kamata a ce ka zauna a ciki bane ko kin zauna a ciki ko kai da danka yana ciki saboda me wannan me wannan baya kan layi yana kan hanya ta arna Allah ta'ala ya tsare mu qauluhu da yace li anna inna ma arafna Allah lalle mun san Allah ne wa arafna rasulahu mun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa arafna alqur'ana mun san alqur'ani wa arafna alkhaira wa sharra mun san menene alkhairi menene sharri wa dunya wal akhirah mun san menene matsayin duniya mi an matsayin lahira bil athar ta hanyar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai bil athar allati rawaha ta hanyar hadisi da su wannan sahabban suka ruwaito wa hiya al ahadith allati rawauha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sune hadisai wayanda suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga ba kaza daidai ne kaza ba daidai bane ba falladhi yad'anu fihim duk wanda yake sukar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam yad'anu fi shari'atin in ka dawo gefe daya yana sukan shari'ar musulunci ne yana sukan addinin musulunci ne li'annaha min riwayatir ruwatil kadhiba yana nufin wayanda suka zo da addinin magaryata ne kenan addinin zai saura abin gaskiya ne magaryaci ai ba zai kawo maka abin da yake ba shi bane ba ina fatan ana fahimta ba zai kawo maka abin da yake shine ya dace a ce ka dauka ka rike ba wa ghairu mawsuqin ko ba amintaccu bane ba ana nufin haka kenan qur'anin nan waye tattara shi su wane ne ake saukar da shi suke rubutawa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da ka soke su ka bata su kace ba masu kyau bane ba to shikenan ka bata mana alqur'anin mu ka bata mana sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga abun kai akai yake mu dai ba mu cikin irin wannan layin Allah madaukakin sarki ya kare mu ya tsare mu zababbu ne cikin zababbi Allah madaukakin sarki ya zabe su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda me saboda Allah ta'ala ya ba mu wannan addinin kariya ya zo har ƙarshen duniya a samu waɗanda suke yin shi yadda ya dace yadda su sahabban suka karɓo shi da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka yace ba za a gushe ba ana sabon mutanen kirki suna kan hanya ta gaskiya har duniya da tashi la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin 'ala al-haqqi kenan la yadurruhum man kazalahum hatta ya'ti amrullah wa hadha qasdul yahudi dan uwa musulmi wannan shine nufin yahudawa a rika zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bata shari'an addini wal majus shine abin da ke nufin majusawa yadussuna alal muslimin su tusa wa'ansu ababe marasa kyau a cikin musulmi jama'atan yasubbuna su sanya a cikin musulmi in jama'a yasubbuna sahabatu inda suke zagin sahabbai wa qasduhum manufarsu ba wai sahabban bane manufarsu an yuftiru shari'a su bata shari'an da musulmi suke ji ita wacce take hannunsu shine manufar su yahudawa don haka suka fitar da wani layi suka fitar da wata firka ta zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda da za su fito kai tsaye wajen zagin shari'an ba za a yadda ba sai suka bata waɗanda suke dauke da shari'an to in aka bata su kaga shari'an cikin sauki shikenan sai ta me sai ta riga sai ta baci Allah madaukakin sarki ya tsare mu amma waya aballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal mushrikun walau karihal kafirun Allah madaukakin sarki ya ki sai ya cika hasken sa koda arna da kafirai yahudu da nasara ba su so hasken Allah madaukakin sarki ba zai taba gushewa ba don haka wanda ya fara kirkiran masu zagin sahabbai shine Abdullahi bin Saba al-Yahudi bi ma'ana ba Yahudi ne wa qasduhum nufinsu an yabdilu shari'a su bata shari'a li'annahum idza abdalu hamalataha yayin da suka bata masu dauke da ita shari'a din warwatuha masu ruwayan shari'a wa da'anu fi afdalil umma suka soki wayanda suka fi kowa daraja a cikin al'umma kana da'anuhum fi ghairi sahabati min babi aula sai zanto su zagi wanda ba sahabin ba shi yafi sauki ina fata ana fahimta duk wanda ya bata sahabban da suke na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to in yazo ya zagi na kasa da kai ma haga ai shikenan magana ta kare ina fata ana fahimta Allah madaukakin sarki ya tsare mu kamar wa'anda da suna yi ne a abin nan suna sukar sahabbai suna kallon ba kowa bane suna girmama wa'ansu a fili a fili suka ga cewa kamar an kiyar dare ana nan sai suka dawo shi annabi sallallahu alaihi wasallama suna suka sassu da kansu kuma ana tare da su a cikin gidaje iyaye suna nan tare da ƴaƴansu ne wa'anda suna ganin akwai wani mutum wanda darajar shi da daukakan shi yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari ma suna ganin hakan kaman kaɗan ne aka dawo Allah subhanahu wata'ala aka waye gari suna kallon cewa darajar wani mutum ma yafi na Allah zaka tadda irin su kuma suna ta wannan magana wallahi babu masifa da bala'in da yafi wannan a cikin duniya wannan a shine abin da yake kawo rashin arziki a mutane shi ke kawo mutane taɓarɓarewar arziki karka zargi kowa karka zargi kowa irin waɗannan suke janye bala'i a cikin garuruwa saboda haka iyaye suna kallo ka bari a cikin gidanka ɗanka ya taso da hoto a ƙirjinsa abin da yake nunawa wannan hoton shine abin bautarsa tun daga farko bai ɗauki abin haka ba da a wayi gari sai kalli cewa ai wannan ɗin shine abin bautarsa zai iya kwatanta shi da Allah madaukakin sarki zai iya kwatanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya tsare mu abin in kana ji wallahi zaka yi mamaki amma kuma an yi sake an kyale ana abin yana ta faruwa ko da Allah ya saka da alheri akwai malaman da sun yi fada da irin wannan abubuwan sosai abubuwan ana samu suna rage suna raguwa amma iyaye su sani Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجاره النبي صلى الله عليه وسلم yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi in kaga yana yi ka kyale shi ka bari abin yayi karfi to fa kai ganganci Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ka a gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya tsare mu ko ba za ka wuce ba sai dai akwai wanda zai iya yin sa ko bayan da ka iya abin ya riga ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan to kaga kai zaka tsallake a gaban Allah madaukakin sarki dan zaka iya bada amsa tare da cewa Allah ta'ala ya fi ka sanin ya al'amarin yake tafiya Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka yan uwa musulmi wannan shine manufarsu qauluhu fadin sa da yace fa innal qur'ana ila sunnati ahwaju min as-sunnati ila al-qur'an sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam qur'ani ya yafi buƙatuwa zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sunnan manzon Allah sunna take bukatuwa zuwa ga alqur'ani ma'ana alqur'anu ahwaju ila sunna alqur'ani shi yafi abin nan bukatuwa zuwa ga sunna kama zakarna kamar yadda muka ambata a cikin littafi li'anna sunnata na fata an fahimci wannan magana li'anna sunnata saboda ita sunna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu mubayyinatin sune masu fitarwa fili wa fassiratu lil qur'an suke fassara al qur'ani fa hunaka ashiya'un mujmila akwai ababen da suka zo a dunkule fil qur'ani a cikin al qur'ani bayyanat has sunnatu sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam ita yi bayanin su ma'ana ba za ka san al qur'ani ba sai ka biyo ta hanyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fallahu amara bis salah a dunkule misali Allah ta'ala yayi umarni da ayi sallah lakinnahu lan yubayyin adadin raka'atiha sai dai Allah ta'ala bai bayyana adadin rako inda za a yi a azhar ko la'asar ko magriba ko isha ko asba ba cewa yi wa qimus salata ku tsayar da sallah wa atu zaka to amma ya za a tsayar da sallan ya za a yi sallah allazina yuqimuna salata haka Allah ya ta bayani ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa abudul wa abudul na'am waf'alul khaira ku la'allakum tuflihun Allah ta'ala ya maganganu gurare da dama cewa ayi sallah musamman ma yace ayi sallah a jami'i to amma ya za ayi sallah an fadar ka dai raka'a nawa ne lan yubayyin adadin raka'at walakin yubayyin sifatu salati walan yubayyin sifatu salat bai bayyana siffar yadda ake yin sallah ba wa hadha bayyanahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi bayani waƙala yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ko ku yi sallah kamar yadda kuga ina yi kakinan sai a binciko mana ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su za su binciko mana kai ka gani ni na gani waye gani wanda zai mafarki a'a Abubakar ne yake gurin Umar ne yake nan Usman ne Aliyu ne Abu Huraira ne Talha bin Ubaidullah Abdurrahman bin Auf ba su bane ba da sauran sahabbai su suke gurin su maliku bin huwairisu ba su ne manzo Allah ce musu ku yi sallah kamar da kuga ina yi ba kaga wannan shine bayanin ta kenan wal hajju jaa mujmilan aikin haji yazo a dunkule a cikin alqur'ani wa azim fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajin amik al hajju ashhurun ma'lumatun faman faman farada fihinna al hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa wukila bayanuhu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama don haka Allah ta'ala da ya saukar da wannan ya wakilta bayanin aikin haji a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka hajja bil muslimina fi hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aikin haji da musulmi a hajin bankwana ma'ana shine aikin hajin shi na farko shine aikin hajin shi na ƙarshe waƙala sai ya faɗa a lokacin lita'akuzu anni manasikakum ku koyi aikin hajin ku a wajena inji annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ai ta'allamu min af'ali wa aqwali ku koya ayyukan da na aikata a aikin haji na ku koyi maganganun da nake faɗa na addu'o'i gunda nake kabbara ku yi kabbara gunda nake tasbihi ku yi tasbihi gun labbaik allahumma labbaik ku yi labbaik allahumma labbaik gun dawati ga yanda za ku zagaya sau bakwai sa'i sau bakwai za a yi wani na farko da sassarfa guda uku za a yi kaza za a yi aski za a yi kaza za a tsaye a arfa duk wannan yace li ta'khudhu anni manasikakum bi ma'ana ta'allamu min af'ali dukkan abin da nayi ku je ku yi wa aqwali maganganu na faɗa ku faɗa ma tu'adduna bihi manasikakum dan ku samu ku bada ibadan ku da Allah ta'ala ya muku umarni da cewa ku yi wallahu jalla wa ala yaqulu Allah wanda ya daukaka ya girmama yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera haqiqa abun koyi kyakkyawan koyi ya tabbata an kuna so gashi nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk mai neman wanda zai koyi da shi yazo shi gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kowa ba liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga duk wanda yake fatan samun abin nan aljanna ya samu tsira gaban Allah gobe kiyama da ran tashin alkiyama ya ambaci Allah madaukakin sarki da yawa alqur'anu alqur'ani muhtajun ila sunnati yana buƙatar sunna da tubayyana hudan ta bayanin sa fallazi ya'kuzul qur'ana faqat wanda zai ce shi qur'ani kadai ya rike yakunu kada kada alqur'anu amma yubayyinuhu to kenan ya yanke qur'ani ga abin da zai masa bayanin alqur'ani wa ma yuwaddihu da abin da zai fito masa da ayoyin alqur'ani a fili wa hadha hadafu ahli dalal wannan shi ma manufa ne ta ma'abuta bata walladina fi qulubihim zaygun wa'inda a zuciyarsu akwai karkata li'anna ahlaz zayg saboda masu karkata a cikin zukatansu ya'khuzuna bi darfin min al-adilla suna daukan wani bangare na dalilai wa yatrukuna darfal akar su bar wani bangare allazi yufassiruhu wa yuwaddihu wanda shi yake fasara shi yayi bayanin sa wa ya'khuzuna bi darfin min al-adillati mutashabih wa yatrukuna darfal muhakam za su karbi wani bangare na mutashabihai su bar me muhkam allazi yubayyinuhu wa yuwaddihu wanda zai bayanin sai fito da shi fili hadhihi tariqatu ahli zayyi wannan shine hanyar mabuta karkata wanda ba su kan hanyar Allah ba su kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tariqatul muta'allimina wannan ita ce hanyar masu mai da kansu malamai su da kansu wal juhali da jahilai allazina yad'una al-ilma wayanda suke cewa suna da ilimi wala ya'rifuna tariqatal istidlal ba san wata hanya ake bi a kafa hujja ba wa qawaidul istidlal ba san ina ake bi a kafa hujja ba ka'idodinta fayuharrimuna suna haramta abin da suka ga dama wa yuhalliluna sahalatta abin da suka ga dama duna basiratin ba tare da ilimi ba wal iyaz billah Allah madaukakin sarki ya tsare mu don me li'annahum ma salaku manhajal ilmi ba shiga hanya ta ilimi ba baka san ya je yayi karatu ya zauna wajen wani babban malami ko wani abin da yayi karatu ba sai ya kawo sai ya zauna sai ya ce kawai ya rike wani abu sai ya tsaya ya ce qur'ani kadai za a bi shikenan ai ta bugawa kuma a rasin da za a yi saboda ya zo ya kamu wani abu ya rike ya tsaya akan shi wa inna ma ta'allamu ala anfusihim aw ala kutubihim sun yi koyon ilimin ne a karan kansu ko akan littattafansu aw ala man huwa misluhum min al-jahali ko kuma sun samu wanda shi ma da su da su duka ɗaya ne jahilcin ne ya samu jahilci ya samu ya rike ya dauka daga wani guri da yazo ya tsaya ko su ma suka zauna sai zanto malamin su to daga nan gurin kuma ba za a taba samun yanda ake so ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu saboda haka yan uwa musulmi lalle ilalla mu maida hankalinmu mu dawo mu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sanar da ƴaƴanmu tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam sanan ne za a san darajar shi a san girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta yanda yaro ba zai tashi yana kallon cewa da ka zagi wani to gwanda ka zagi annabi ba Wani abin na ji a kunni na ina ga taɓa faɗa a nan gurin wayansu samari suna suna wani abu haka sai wani yake kokarin karɓar wayan wani saboda wani abu da ya ji a jiki buɗar bakin ɗayan sai ya ce shi da a zagi wannan mutumin nashi to gwanda an zagi annabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma a cikin musulmi kuma ana rayuwa da shi dan Allah yan uwa musulmi wannan ba zai janyo ba talauci ba wannan ba zai janyo bala'i a cikin gari ba ba abinda wannan ba zai janyo ba saboda haka idan kun koma kuna zagin shugabanni ko wani abu kun kama hanyar da ba za ta kai ku gaci bane ba ga matsala nan a cikin gidajenku amma kun bata kun koma wani guri don haka sai a kasa samun magance abin da ya kamata a magance shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu haka nan yan uwa musulmi mu sani sahabbai ba abin zagi bane ba ba abin suka bane ba kowa ya yadda su suka tattara wannan alkur'ani kowa ya yadda su suka tafi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addinin ya kai inda ya kai kowa ya yadda su ne mamu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka san limamin su yafi naka limamin su yafi ka kawo mamun sa ba sun fi naka ka tabbatar da malamin su yafi naka to ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san sun fi ɗaliban malaminka kuma sun fi malaminka ina fatan ana fahimta to saboda haka 'yan uwa musulmi kowa ya ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam babu irin shi ka ahmadu lan yunsha wala huwa yunshau bi ma'ana daraja da kuka da Allah ya bashi babu wani wanda yake da irin wannan darajar to haka kuma waɗanda suke tare da shi su ma Allah madaukakin sarki zabo su yayi karka yadda ka amince cewa za a samu wani mutum daraja shi ya kai daraja irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bar ko ba kusa da su kamar yanda ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗayan ku zai ciye da dutsen Uhud na zinariya ka duba yawan dutsen Uhud to ba zai kai mudu ɗaya da sahabi ya bayar ba a daidai wancan lokacin saboda me su sun riga sun tafi kairul quruni karni Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ta'ala ya kara mana lafiya marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya iyayenmu da suka rigaye mu Allah ta'ala ya gafarta musu ya musu rahama ya sa aljanna ce makoman su da malaman mu Allah muna roƙonka da sunan ka kyawawa na kara wa damunan mu albarka Allah madaukakin sarki kasuwancin mu da yan kasuwan mu Allah ta'ala ka sanya masa albarka ka kare mu daga dukkan wani bala'i na kudu ko na arewa ko na sama ko ƙasa ko gabar ko yamma Allah madaukakin sarki ma'aikata ka sanya musu albarka a cikin aikin su Allah ka daidaita mana al'amarin mu a Najeriya dukkan inda ake samun matsala Allah muna roƙonka da sunanka kyawawa Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata ya Allah karka kama mu da abin da muka aikata muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka kawo mana ka kawo mana dauki Allah kai mana maganin duk wata masifa duk alkhairi Allah ta'ala ka kawo mana shi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh